ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya hada mu a wannan farfajiya mai albarka a ƙarƙashin wannan shugabanci na shugabanmu jagoran mu a Sheikh Abdullahi Balalau hafizahullah ta'ala an koyar da mu addini mun taru a wannan rana mai albarka domin tuna rayuwa ta jagora wanda ya ɗaura mutane a kan karantar tauhidi a sheikh abubakar mahmud gumi a wannan rana wanda a sheikh dr ibrahim jami'in ya fassara mana littafinsa zuwa harshen larabci domin al'umma da suke duniya su fa'idanta da wannan malin godiya ta biyu ga allah subhanahu wa ta'ala shine kamar yadda imam ahmad bin hanbal idan ya karanta da almajiransa karatu suka ji daɗi suka fahimta sai su ce alhamdulillahi ala ni'matul islam yau da kullum yana jin suna maimaita wannan kalmar sai imam ahmad bin hanbal alayhi rahmatullah wanda ya rasu jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 240 sai ya ce daga yau in za ku yi wannan addu'a ku ƙara da cewa alhamdulillahi ladhi an'amana ala al-islam wa ala sunnah mun gode ma Allah da ya yi mu musulmi sa'annan kuma yi mu ahalin sunna wani rayuwa yake yi ba kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai da Allah ya rata da kai da wannan tabarki na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da abin da zaka sai ka ƙara gode ma Allah to wannan karantarwa ta mara bakar gumi Allah ya ji kansa rahama Allah masa sakayya da mafi alkhairin abin da yake mu bayan sakayya saboda karantarwa ne za mu ɗauki wannan manhaji mu ɗauko wannan tsari da aka canza mana tunani a kansa a yau aka ce mu karanta littafin za mu ga yadda malam muka rubuce yake fiye da al'ummarsa daga cikin abin da muka koya a wannan rana na tsari shine ilmantarwa da ƙoƙarin ɗabbaka aikin abin da muka koya daga malamanmu yan uwa musulmi wannan ƙasa da muke ciki tana fama da matsaloli na rashin zaman lafiya babu abin da zai iya magance mana wannan bala'i illa koma zuwa ga Allah mu yi da cewa mu bayi ne da muka saba ma Allah Allah yake mana hukuma da nau'i na azaba daban-daban ko muna neman ɗauke wasu a cikin wannan musiba din wannan tsayuwa ta mu malam basiri ya ce ba za ta wuce minti 15 ba za mu taƙaita ta kuma akan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya wannan hadisi shine hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin sahabbai da suke dogon rayuwa wanda har ƙarshen rayuwarsa ya makance shi ya rawaito mana wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa ya rubuta wannan hadisi ya rubuta hijirar annabi sallallahu alaihi shekara 256 haka ne imamu ahmad bin hanbal malamin su ya rubuta wannan hadisi a cikin littafin sa musnad wanda ya rubuta hijirar annabi sallallahu alaihi da hudu wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a iya abinda malamai ke karar da mu muna ganin zai iya magance mana da yawa daga cikin matsalolin da muke fama da su da firgici da muke fama da shi da tsoro da tashin hankali kowane yi. Kafin wani hadisi, umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkurani da cewa duk lokacin da musulmi ya yi sallah, ana buƙatar ya zauna inda ya yi sallah, ba tare da ya motsa ba ko ya tashi ba, ba ce sai ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah yana mai roƙon Allah ya ba shi mafita a cikin matsalolinsa na rayuwa. Allah ramma. idan muka je cikin alkur'ani inda ake koya mana tunana kanana Allah subhanahu wa ta'ala na cewa mai za farada fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sai daga cikin kaulin malaman tafsiri kamar da al-Imam Ibn Kathir kuma Allah ta'ala ya rasu jira ne ba sallan shekara 774 yana cewa a cikin tafsirin wannan ayar malamai kamar da Abdullah bin Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حبر الأمة وترجمان القرآن وأن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يمن إشارة لمكوي الدين أو جنس مكوي الدين أو جنس باين يمن الدعاء ده الله يباش رأيوان البركة يباش إلي يباش بيمن القرآن وتيرك cikin basara da aka samu Abdullah bin Abbas ya yi wannan ayar sai ce idan ka ga masalla zauna inda kai sallah ka mai da al'amarin ka zuwa ga ubangiji ka roke shi bukatun ka zai biya maka muna cikin bukatar addu'a matsalancin muke bukatar addu'a wannan aya tana nuna mana duk sanda muke sallah to mai da bukatun mu zuwa ga Allah wata fasara malamai suka ce tabaul hajat in ka ga maganar kanka na farilla ko wani iri ne to mai al'amarin ka zuwa ga Allah wani neman biyan bukata shi yasa malamai suka ce yayin da mutum ya gama aikin hajji Allah ta'ala ya baka ikon kayi roko kayi roko kayi roko da abin da kake bukata zaka samu aikin haji shine tsayuwa a ranar arfa wani malami a daren da ya tsaya a arfa yana daga hannun sai ya ubangiji kamar mai ta mana shekara mai zuwa haka ya ci gaba da wannan addu'a da ya tsayuwa arfa sai ce ya Allah ka mai ta mana sai da shekarar 41 bai taba yankewa akan aikin haji ba a shekarar da ta zo ta 41 ya daga hannu zai roki Allah sai ce kuma Allah ina jin kunya in ta roƙo in ta roƙo in ta roƙo ni kadai Allah na fasa billahi alazim malaman tarihi da sai ne ne shekara ba sai da Allah ke fara yi kaga ya ga ibadar da aka ce sai ya addu'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi Imam Ahmad bin Hanbal cewa duk sadda mai azumi ya kai azumin sa umarnin wayabi umarnin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai addu'a a daidai wannan lokacin ana amsa addu'arka idan ka bada zakka ka yi sadaka ka yi addu'a za a amsa aka kamar yadda zuwa hadisi imamu ƙwararrani wanda ya su hijirar manzo Allah sassan tare shekara 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sadaka tana daga cikin abin da in kai shi kayan umarnin Allah to in kai addu'a Allah ta'ala zai amsa saka zumunci ibada ne in kai kana yin zumunci kai addu'a Allah zai amsa maka babu wani aiki na addini babu wata da'a da Allah ta'ala ce ta yi ko wani hani da aka hane ka face in kai ta wasu da wannan aikin ka roki Allah Allah zai tarike da cikin matsalar da kake mu koma zuwa ga hadisin mu hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari ruwaya da muka fara ta Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da yayi sallah bayan sallar asuba bai tashi daga inda yayi sallah ba bai yi wa kowa magana ba yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفعل wannan sau ɗari inda ya sallar asuba bai canza zamansa ba wa huwa samin jinai ko kafafunsa bai miƙe ba yana zaune kamar yadda ya salama bai ba kowa magana a gefensa ba ya faɗi wannan addu'a sau ɗari Allah ta'ala zai ba shi lada dubu ya kankare mai zunubinsa dubu ya ba shi lada kamar ya ƴanta bayi daga zuri'ar annabi Ismail tsatson manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dari sannan Allah ta'ala zai mai karin karfi daga dukkanin bala'in da yake samun sa tun daga safiyarsa zuwa yayin sa idan ya sallar magariba yayi tsaya inda ya Allah bai tashi ba ya maimaita wannan addu'a ba tare da yayi wa kowa magana bai canza zamansa ba Allah ta'ala zai ƙara bashi lada dubu ya kankare mai zunubinsa dubu ya ba shi lada kamar ya ƴanta bayi daga zirar annabi Ismail ɗari sa'annan kuma a sake ba shi kariya daga dukkanin bala'i da masifa za ta iya samunsa tun daga wannan daren har zuwa lokacin da alfijiri ke to. Yayin da muke cikin wannan bala'i muke buƙatuwa zuwa ga irin waɗannan shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo da lafazin guda goma ya ce wanda ya karanta su goma amma lafazinsa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai bambanci tsakanin lafazin Imam al-Bukhari wa huwa ala kulli shay'in qadir yan uwana yan izala mu maimaita wannan addu'a dan ta zauna a bakin mu mu yi koyi da karantarwar malam abokan gumi karatun hadisi da aiki da shi shine ne mafita ga al'ummar musulmi kowa ya maimaita wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مميمة لفظ الإمام أحمد بن حنبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يوم أهل السنة wannan garkuwa ce daga maganar Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi lafazin Imam Ahmad amfani da lafazin Imam Bukhari ba da kuma adadin da Bukhari ya kawo guda ɗaya idan kai da Imam Ahmad saboda musulmi da lalura ko wata bukata ba za ta baka dama ci gaba da zama har ka kammala wannan ba to idan kai Allah zai baka lada da ni ya kankare ma zalimin kai ya ba ka lada kamar ka'yanta bayi daga zira'ar annabi Ismail guda goma sa'annan kuma a ba ka kariya daga dukkanin bala'i tun daga safiya a zuwa yamma haka ne idan kai sallar magariba ka yi wannan abinda aka yi ma da safe zuwa yammacinka shi za a yi ma daga yammacinka zuwa asibacinka babu da inda za mu iya komawa sai zuwa ga Allah wannan bala'i da yake damu al'umma zumunci ya yi karanci kasuwanci ya tabarbare alaƙa ta yi rage duk ba abin da zai gyara mana sai ne sai koma zuwa ga mu yi riko da wannan hadisi ya zama muna aiki da abin da muke karantawa za mu ga canji a cikin rayuwar mu insha Allah ya zo hadisin Affan ibn Usman ibn Affan aban ɗane ga Usman ibn Affan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya waye garinsa a bayan sallar asuba yace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim ya fada su uku bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim ka faɗi wannan su uku babu abin da zai same ka na cutarwa tun daga safiyarka har zuwa yammacinka haka nan wanda ya yammaci idan ya faɗi wannan har zuwa asibacinsa babu abin da zai same shi a bayan yana da shan inna yana da paralyze da ya same shi na rashin lafiya yayin da yake karantar da almajiransa wannan hadisi sai ya gare daga cikin almajiran yana hararensa yana kallonsa kamar to kai ka san wannan addu'a kuma ka bari ka samu shan inna ya aka yi kai ba kai addu'ar ba kafta daga wannan matsala sai a bani kalle shi ya ce tukamsirin nazari ilai kana kallo na kamar mutumin da yana da ilimin abu amma kuma ya bari matsala ta same shi ya ce ina rantsa maka da Allah wallazi na fi biyar na rantsa da wannan na ke hannunsa a ranar da wannan rashin lafiya ta same ni wallahi na manta ban yi wannan addu'ar ba ya ce amma wallahi da rayuwa na da babu abin da ya same ni da haka addu'a takobi ce ta mumini addu'a garkuwa ce ta mumini kamar da zuwa hadisi imam abu dawud a sajisari alaihi rahmatullah ya rasu jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 275 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a wal ibada addu'a ibada ce duk mutumin da ya yashi addu'a ya kaskanta da kansa ya sani cewa Allah yake roƙo shi yasa malaman tafsiri suka fassara wannan ayar cewa ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'u suka ce min al-dhikri wad du'a wa tilawati al-quran was salatu 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya ya aminta da mu daga abin da muke tsoron sa ya yafe muna kurakuran mu ya yafe muna da mu da iyayen mu da malaman mu da shugabannin mu Allah ka daura mu akan hanya ta daidai Allah ka ci gaba da karɓar rayuwar mu akan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karbi rayuwar mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Chef